إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ba Allah subhanahu wataala godiya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ashirin da hudu ga wata na jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da izinin allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya a sati da gabata mun tsaya daidai ƙarshen safaha ta 218 218 kenan da izinin allah za mu dasa daga inda muka tsaya magana ta ƙarshe malin yana ba mu ƙissa na rukana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka shahara a ɓangaren da ya shahi kayar da mutane ko kuma ka ce kokowa wannan mutumin ya iske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da niyan cewa a yi kokowa ya gani ya abin yake ciki suka ƙullu mazalla salasala ya kada shi suka sake kulluwa mazalla sake kada shi suka sake kulluwa mazalla sake kada shi wannan bawan Allah shi kaga sababin kuma musulunta shi kenan a lokacin sai ce wa ana ashhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah daga wannan wuri rukana ya musulunta a dalilin wannan kadashin da aka yi shi yasa majali na da'awa iya da fadi kwarai da gaske sannan kuma kowa yayi tunani ya ga irin abin da zai iya yi matakar bai ci karo da addinin ba kaga dai wannan shi dalilin shigowar shigo yawa wani kuma dalili ne na daban wanda ba wannan ba Allah na tar da mu malike cewa qala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kaseeran ma yajlisu inda almarwati ala mabi'ati gulamin nasraniyyin yuqalu lahu jabr ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su da yawa yana zama daidai a marwa allah ya ta inna safa wal marwa ta min sha'airillah to daidai marwan na manzala sallallahu yana yawaita zama a wannan wuri a wannan wuri kuma yace ila mabi'ati gulamin nasraniyin wajen harakan ciniki na wani yaro ba nasari manzala yana yawan zama a wannan wajen wannan yaro ana kiran shi da suna jabr yake cewa abdul libanil khadrami bawa ne ga banu al-khadrami wa kanu yaquluna ya kasance quraishawa suna fadan cewa wallahi ma yu'allimu muhammadan kaseeran mimma ya'ti bihi illa jabar suka ce wallahi wannan abin da manzo sallallahu alaihi yake karantarwa babu wanda yake karantar da shi abubuwa da yawa daga cikin abin da yake hadi in banda wannan yaron ba nasare shine ke karantar da shi kaga dai wannan hujjar mara hujja ce an kada an raya daga kowane bangare an rasa ta ina za a shige shi sai aka ce to tunda yana yawan zama a wajen wannan shigo ba na tsare ne su kuma dama suna da littahi wanda suke karantawa sai suka ce to abin da yake zawwa mafi yawa daga ciki da ya karanto shi ne daga wannan yaron jabar sai ya zo shi kuma yake ambata mana wannan abubuwa fa anzalallahu ta'ala fi zalika min qawlihim sai Allah mai girma da buwaya ya sabkar a dalilin haka game da faɗarsu Allah ya ce walaƙad na'alamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar amma su sani cewa lisanul ladhi yul'iduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah ya ce walaƙad haƙiƙa na'alamu mun sani inji Allah annahum yaquluna cewa kahurai suna fada suna karawa wai wannan qur'ani da kake karantawa innama yuallimuhu bashar wai wanda yake karantar da kai ai wani mutum ne ke karantar da kai waye wannan mutum shine wannan yaron banasari a Allah yake cewa lisanul ladhi yulhiduna ilayhi halishan da suke magana akan shi yulhiduna ma'anahu yushiruna ilaihi wa yansibuna ilaihi za'imina annahu yu'allimu rasul ai shi wancan yana magana ne da abin da ya shahi wani hali shi imma ya zaman to ibrani yace kuna makamancin wannan amma shi kuma qur'ani balarabin harshe ne shine Allah ya ce wa hadha shi kuma wannan arabiyyun mubin littahi ne ko kuma bayani ne wanda aka yi shi da larabci kuma wanda yake a bayyane karara ku larabawa ne kuna jin abin da ake karantawa amma wancan harshen wa lisanun a'jami ne a'jami yani la yafsah abinda bai da bai da fasaha bai da magana karara wanda za a iya fahimta amma qur'ani kuma karara yake kaga duk mutumin da zai karanta a wancan lokacin yana addinin nasaranci kaga mafi yawanci me suke yi suna karanta wasu abubuwan da ya dadi da zuciyarsu wasu kuma su mi sai su binne shi inda ba su binne ba ba abin da zai hada su hada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda yana rubuce a cikin littawansu cewa wannan mutumin annabin Allah ne amma kaga saboda sun binne wannan go sun karanta wani wanda ya musu dadi wanda bai musu dadi ba kuma sai mi sai su bari saboda wai annabin bai zo a cikin su ba to shine Allah yake cewa an ƙaryatar da su game da abin da suke faɗan cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa innama yu'allimuhu bashar Allah ya ce a ai lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun su bayanin da suke yi da harshen da ake magana da shi harshe ne wanda yake ba balarabe ba wa hadha lisanun arabiyyun mubin mubin manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta da wanda suke manya manya a cikin qurayshawa manzala zai karanta ayat qur'ani sun tabbatar da larabci ne amma ba san ma'ana abin da yake nihi ba lokacin da ya karanta musu innahu zanna allan yahur kaga tawaga akai aka ce ba za a yi kayan kumya ba muna takamar cewa larabawa ne mu diyan larabawa larabawan dangi ya za a yi ya karanta mana wani abu ko mu koma wurin shi mu nemi tafsiri sai aka ce to a hada delegation su ta yi ƙauye saboda a ƙauye ake samun lahiyayyen halishi wanda turanci bai shige shi ba dukkan wani ƙwamban birni bai shige shi ba zallan harshen ne ake shi kadai suna zuwa ƙauyen kahin su kai inda za su shiga har su yi tambaya kawai sai ga wasu yara suna wasa wani yaro ya ja kwari da baka haka ya halba sama kibiyar shi ya yi sama sai yake cewa ka da sahami Allah ya hur ya ce saura kaɗan wannan kibiyar na ya idawa ashe kalimatu ya hur ma'ana ha ya riji'u suka ce mun ji kumya mu koma sai aka koma yanzu an samu tafsirin abin da aka zo nema kaga sallallahu alaihi wasallama bayanin da yake yi larabci ne wanda yake lahiyayye kuma harshen larabci wani harshe ne wanda yake gagar badau Allah ya tattara ni'imomi masu yawa a wannan halshen wanda wannan halshen yana da wata wadatuwar da babu wani halshen da yake da shi a duniya kakaf Qur'ani barantana kuma abin da yazo halluna abin da ya shafi Qur'ani kaga wannan kuma daban ne shi wannan magana Allah subhanahu wataala ce da haka dai Allah ya ce musu a'a maganar cewa yaro ba nasare ina yaro ba nasare ai ko ku a karan kanku da kuke jin cewa larabawa ne ba ku isa ku zo da irin Qur'ani ba in kuma kun isa Allah ya ce ga hili ga mai doki fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin ya gagara aka ce kai ku zo ma da aya guda daya ku zo da sura guda daya ga gare su Allah ƙarshe Allah mai gaca qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da za a yi hadin hade hade a hado wani a hado wani wani ƙwararren larabci ne zo wani kaza ne zo wani kaza ne zo a zo a ce za a haɗu saboda a ga cewa an zo da irin alƙurani mai girma Allah ce ba za ku iya ba kai ba ma ku ɗiyan adam ba ku haɗu har da aljannu wanda ba kwa gani ku haɗu da su ku taimaka wa junanku ba za ku iya ba wannan haka yake wai wani mu'jiza alƙurani yake da duk yanda mutum ya iya larabci sai ga mutum kamar siba wai gagararren mutum a larabci amma wallahi in dai bai karanta ƙur'ani ba in ya zo yana karanta shi malam sai ka ji abin ba daɗi kai huruful jarri ya su gagare shi wallahi kamar ba shi bane wannan da iya larabcin nan wannan wani abu ne wata ajiya ce ta ubangiji da kyauta na Allah zuwa ga bayin shi daga kowa ya hamzarta ya samu nashi kaso wa hadha lisanun arabiyyun mubin balarabin balarabin halshe ne halshe kuma wanda yake mabayyani me yasa lokacin da yazo ya ce musu ishhadu Allah ilaha illallah suka yi musulunta saboda sun san me yake hudi halshe ne karare yake hili yake mu ne a nan biladu tukurur za ka samu sai yana cewa la ilaha illallah kuma yana bauta ma wani Allah amma su can sun san in ka ce la ilaha illallah to fa magana ya kare zancen amma wani canfa ko a ɗauko haƙƙin Allah a bashi wannan bai taso ba shi yasa suke cewa aj'al al alihata ilahan wahidan suka ce inna hadha la shay'un ujab saboda sun fahimci me yake faɗi sallallahu alaihi wasallama qur'ani a bayyane yake karara huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab su muhkamat wa daga an karanta ana bayani ana jin bayanin sai na hutuwa karara sai wadancan su kuma almutashabihat wanda arrasikhuna fil ilmi su suka san su malike ta summa ذكر نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل حين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبتر ولدن كان كما أنا كنا شد سنة العاص بن وائل wai yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa innahu abtar wai yana da yankakken baya me ma'ana haka yake cewa ai la aqiba lahu bayyana mamaya wanda in ya mutu za su gaje shi babu fa iza ma tanqata zikruhu yace ku aji hankalinku duk wannan abin da yake daga ya mutu an kare kawai an binne tarihin shi an kare kai ka ji wannan jahilcin malam ya ce ai daga ya mutu an ƙare faƙalallahu ta'ala sai Allah yake cewa ka duba ka ga gatan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da wani zai mushi magana maimakin ya mai da martani a ubangiji ke mai da martani sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a kyale su inna shani aka huwal abtar wanda yake kyamarka wanda yake mubghidaka wanda yake kyamarka huwal abtar shi yake da yankakken baya wa yake jin maganar wani al'as ibn wa'il in ba ana magana abin da ya shahi karatu ba shi ma a dalilin manzo Allah ne yake karanta shi ko ba ka ba yanzu nan bai aka ce ba sahihu sira ba siratu man siratu rasul sallallahu alaihi wasallam kaga dalilin aka ce albarkacin kaza shi wannan kadangaren ya sha ruwan kasko in ba dan wannan ba da ba za a ma ambace shi ko ba a ma san an yi shi ba ya tafi a banza kuma zargi aiki ba wani yaban shi bane aiki zarge shi ne aiki har yanzu aka hodi kaga yanzu da aka ce wai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wai la aqiba lahu fa idza ma tanqata zikruhu duk wani mai imani sai ya ji bai ji dadi ba kaga ya zama to abun mi abun zargi Allah ce inna shani aka huwal abtar idan aka ce al-abtar shine al-munqati'ul athar wanda kawai kana mutuwa shikenan ungurungum an kare an binne ka babu wani saurin labari to kaga anan wanda shi al-as ibn wa'il shine abtar sannan kuma dukkan mutum mai imani kaga manzo Allah sallallahu ya karantar da mu cewa idza mata ibn adama in qada amaluhu illa min salasin ko saboda kan ma ka mutu ya zaman to ambatan ka ya yanke sai aka ambata maka wasu abubuwa abubuwa kuma su tarin yawa kaga daga cikin su akwai ilmun yuntafa'u bihi ka mutu ka gadar ka bar wani ilimin da al'umma suna amfana da shi kaga ila qiyamis sa'a yanzu wanda ya wallafa wani littafin waɗannan da wanda ya asalin littafin asiratun nabawiyya da wanda ya zo ya aikin ya mushi suna as-sahihu siratun nabawiyya dukan su mutu amma ambatan suwa yana nan har yau na farko shine al-hafiz ibnu kathir mai tafsirin qur'an al-azim sannan kuma na biyu shine muhammad nasiruddin al-albani kaga duka kowanne daga cikin su ambatan shi yana mi ambatan shi yana nan ashe idan kana so ambatan kai dawama to kai kokari ka warrasa wani ilimin da zai amfani da shi ilimi kuma iya da matakaiya da ƙohohi da hanyoyin da ya kamata mutum ya neme shi kuma karka ƙasa a gwiwa karka nuna cewa ka jima baka fara ba wallahi koyaya ne zaka iya hidimtawa addini kuma sannan waɗannan wasa'il na yau na ga su abubuwa na zamani waɗanda a karan kansu zaka iya yin wani abin da zai zamanto la'alla ba ma kai ka kai karatun ba amma kuma kayi wani application misali wanda wannan abin yana tahiya al'umma suna ƙara ɗoko shi suna amfana kai kowane lokaci a cikin lada kake yanzu misali mutumin da ya application na alkur'ani mai girma a ce misali mutum miliyan guda sun sabke shi a wuni mutum nan su karanta shi kai application na wani misali littahi da aka sabke yanzu akwai wani littahi alfawaki shahiyya wani dan karamin littahi wani daga cikin uwa yi shi a matsayin application wanda kuma da yawa daga cikin al'umma suna amfana da shi duk lokacin da wani ya ce Allah ya sa albarka wanda ya application in shi ba shi karatun ba amma kuma alheri sai iske shi ma ƙofofin alheri suna da yawa da haka waɗannan abubuwa kowa ya san irin nashi rabo da zai samu shine wani wallafa littafi yake cewa utruk asaran qabla rahil kayi kokari ka bar gurbin wani abu kayan ka bar duniya eh ka bar wani shay abu wanda yake malmus yuzkar wanda za a rika kwantinka kana kwance cikin kabari amma lada yana iske ka Allah taimake mu sannan yake cewa awwaladin salihin ko yad'u lahu kai kokarin yin tarbiyya ka bada tarbiyya yaron kai zaman ya samu kimtsin da ya kamata wanda zai rika tuna mahaifin shi a kowane lokaci ya rika cewa Allahumma ighfir li abi Allahumma ighfir li abi ko kuma ki bar wani yaro wanda yake dan albarka wanda zai rika cewa Allahumma ighfir li ummi Allahumma ighfir li ummi to kaga idan kai haka wanda duka ka bar wani shay malmus yuzkar haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kuma kai sadaqa jariya sadaqa jariya ayyuka ne da dama ko ya zaman to ka tonawa mutane ruwa su rika sha ko ka gina masallaci mutane suna sallah ko ka gina wata makaranta al'umma ana karantar da ɗiyan musulmi duka iya daga cikin ayyuka kai sayo ƙur'anai ka rarraba wa ɗaliban ilimi su karanta sayo littahi ka rarraba musu su karanta ba ƙaramin alheri bane ba yanzu wannan littahi sahihu sira ko kaga lokacin da aka zo fara shi wasu daga cikin uwa da yawa sun sayi nuskohi da yawa an ka an rarraba ma yan uwa gashi duka a hannun ɗaliban ilimi suna karantawa to wannan mutumin a riba yake in nuska guda ɗaya takka saya aka karanta aka bi ta tun daga harko har ƙarshe kuma Allah kaɗai ya san irin amfanin da za ta yi zuwa gaba kaga alheri kake Allah taimake mu abubuwan suna da yawa fa shi yasa Allah yake cewa ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wai to me Allah zai yi da azabtar da ku in kuka yi imani da Allah kuka yi godiya ga Allah shi yasa abwabul khair kohohin alheri suna da yawa abu da suke ko ina kata kata ga sunan da aka mutum ya kokarta ya samu nashi rabu nan Allah ya yi martani ga al'as ibn wa'il cewa kai kake da yankakken baya ba annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ka gani yanzu salatin da muke yi mi muke yi ana tabbatar da cewa sallallahu alaihi wasallam ya yi mi ya rayu a duniya kuma yanzu salatin da za mu mushi kai tsaye Allah zai nuna mushi wane da wane da wane da wane da wane da wane sun yi salati a gare ka sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu alayya haisu ma kuntum fa inna salatakum ma'rudatun alayya duk inda kuke ku muni salati yace saboda salatin da za ku muni ana bujuro muni da shi anan ne malamai suke cewa baya halatta wani zai tayi Saudiya ka bashi sakon ya gaida maka manzon Allah a wannan bid'a ne yau kai da za ka yi da kanka a amsa miye na aika ɗan saƙo aka ce inda kake mazalla ce haisu ma kuntum duk inda kuke to don za ka ce wani in ya tahi sai ya tahi ya hau jirgi ya keta ya keta hazo ya je ya sabka a ida ne ya tahi kaza ya tahi kaza ya tahi kaza kuma hallau wannan saƙon da zai kai na bid'a ne naka ba zai amsu ba amma a inda kake an kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kai tsaye Allah zai nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wani dan wani yayi salati a gare ka yo kan ya tahi ya hau jirgi ya tahi kai nawa kai kai milaika haba shi yasa babu abu mai dadi abu mai dadi kamar bin sunna wallahi kawai in mutum yana kan sunna wallahi riba yake saboda abubuwa gare ka garanti wanda babu shakka akan su amma duk abin da ba shi ba kawai hayaniya ce zaka yi ta ba kanka kana tsammani kuma hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kana tsammani ana ana ana ta aiki alheri ashe ku kawai aikin maza ne kake tuki maza ne kake kamar violon da friul ɗinta ya yi wannan ya cinye kawai a wuri gudanar za ka riƙa wannan maliki cewa ana ai almunqati'u dhikri ba'dahu wanda yake da yankakken ambato kenan ambatan shi zai kare bayan shi yace walau khallafa ulufan minan nasali koda ya bar abin da ya shahi dangantaka ya bar wa zurriya ya bar zurriya mai karhi wanda ake cewa mai yankakken baya shine wanda ambatan shi ya mutu bayan mutuwar shi yace walaysa dhikru walaysa walaysa walaysa dhikru wasitu walisanu sidqi bi kasrati al-auladi wal ansali wal aqibi yake cewa ba abinda ake nihi da abinda ya shafi ambatan ba a misali a ce mutumin da ake yawan ambato ko ko mutumin da asid idan ka ce asid shine kaman ya daukaka al'umma suna yawan ambata shi walisani sidqi da halshe wanda yake na ambato na gaskiya ba bi kasratil aulad wannan baya tabbata da yawan yara ba yawan yara yake kashi ba idan ka ce wani yana da kyakkyawan ambato a baya yake cewa ambato da ambata shi da lisani na gaskiya to wannan ambatan da halshen gaskiya ba yawan yara yake kawo shi ba wal ansal haka kuma ba dangantaka take kawo shi ba wal aqib ba wasu abubuwa da dan adam ya bari ba a duniya waɗanda suke ba su da amfani suke kawo shi ba a albarkan da ka rayu a cikin shi shine abin da zai zama to maka a matsayin ambato malai ce wa qad takallamna ala hadhihi sura malam malam al-hafiz ibn kasir yake cewa mun yi magana akan ita wannan sura kinan suratul kausar sai ya ce walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah kaga tawazu ko ba ce ba ni ne kaza mu muka yi kaza mu muka yi kaza aikin alheri ba mai haka ka ajiye hankalinka kayi don Allah ka bar shi don Allah daga kayi gori kayi wani abu na cutarwa ka nuna cewa kai ne kaza Allah ka zube ya ayyuha allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah ce kar ku lalata sadakan da ayyukan ku na alheri da gori da cutarwa duk wanda ya aiki yayi gori duk wanda ya aiki yayi cutarwa bayan shi ya rushe aikin shi to shine ma yace walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah kaga anan wai da yace maka ai yayi magana akan suratul kausar a cikin littafin tafsiri bai yarda ya bar wajen haka nan ba sai da ya jingina godiya ga Allah subhanahu wataala dan ya nuna kasawar shi da nuna cewa shi ba wani abu ne ba to irin waɗannan malamai daga nan ya kamata dukkan mutum mai imani ya rika tsotso tarbiyyar da zai ta yi a kanta kai zaman to girman kai ko jabberanci ko kaza ko kaza a duk abin da kai na alheri jingina wannan falala zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga kai tsaye Allah sai ya ƙara maka wannan falala da ni'ima la in shakartum hita aiki akan ka la azidannakum malai ce summa rawa ابن إسحاق بإسناده الصحيح عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله ما الكوثر الذي أعطاك الله an tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inji anas yake cewa ya ji da kunnen shi manzo yana cewa an tambaye shi ya rasulullah ya ma'aikin allah mal kautsar wai miye wannan ruwan na al kautsara allazi a'takahu allah wanda allah ya baka shi wanda wannan shine asali alhaubul mawrud wanda za a hada shi a farfajiyar kiyama ruwa ne wanda yake da gaba guda biyu na azurfa da zinariya ruwa ne wanda horin shi yahi madara haske sannan kuma dadin shi yahi zumuwa sannan kuma abin da ya shahi gardin shi yahi madara Allah ya sanya wani wani reshe daga cikin wannan asalin ruwan alkausar da cikin gidan aljanna amma kuma akwai tafki da farfajiya wanda shine alhaudul mawrud wannan alhaudu din nan shine Allah yayi kyautar shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farfajiyar kiyama kahin akai zuwa shiga gidan aljanna shine yake cewa aka tambaye shi wannan ruwan na alkausara wanda Allah ya baka shi qala sai manzo Allah yake cewa yace nahrun kana baina san'a ila aila wannan ruwan ya kasance kamar daga san'a fadin da yake da kamar ka tashi daga birnin Sana'a zuwa Aila nisan tazaran da ke tsakanin su ya kai kilomita 2168 kilomitan da ke tsakanin waɗannan wuraren guda biyu wannan ruwa mazala sallallahu alaihi cewa aniyatuhu ka adadin nujumis sama adadin kofkin da yake sama abin sha makayin da za ka ɗauka ka sha ya ce ka adadin nujumi sama kamar adadin tauraru waɗanda suke sama ne wasan adadinsu sai Allah ga su na firjik to haka za ka samu wannan kwafkin da aka sa na shan wannan ruwan na alkausara ka adadin nujumi sama babu cewa wani sha ka bani a in kowa ya zo da abin da zai sha manzala yake cewa tariduhu tuyurun laha a'naqun yake cewa wannan ruwa za su zo wa wannan ruwa wasu tsuntsaye kai wannan tsuntsayen ka ce suna da wuya ka anaqil ibli kamar wuya irin wanda yake na raƙumi kaga wannan ruwa iya daga cikin abubuwan da za a mayyaze baina baina sunni wal bid'i kamar da ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata karkashin cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Allah ke cewa ku ji tsoron ranar da wasu huska za su yi haske wasu huska kuma su kuma baki irin a nan ɗaya daga cikin sabon mazala ke cewa tabbi yabbu wujuhu ahli sunnati ya ce ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi sallama huskar su zai yi haske yana kyalli amma duk wanda yake dan bid'a ne huskar shi za ta yi baki irin shi yasa harakan addini ba harakan wasa bane ba ba harakan kara bane ba ba harakan cewa ne muna tare bane ba a'a maganan bautan Allah yana nan a matsayin bautan Allah babu wani mutum ɗaya da ake ma kara saboda bautawa Allah subhanahu wataala babu shi idan ka dunguma aka tai lahira mi zai iya maka dan ka mushi biyayya a nan gidan duniya ka bi abin da ran shi yake so bal hasali ma matsala ce a gare shi ma tunda sai ka je gobe kiyama ka kamo shi gargace ya ubangiji waɗanda su suka batar da mu ka ka ƙara mushi aiki da aka mutu ya tsaya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi na mazala yake ce a nan wannan ruwa zai rika kira al'ummar su zo su sha wannan ruwa ana cikin kira sai mazala ya ga ana kora wasu mutane yadda kasar raƙumi maji ishirwa a lokacin da ya ga ruwa yana haba haban ya zo ya sha sai a maida shi mazala ya sallallahu alaihi zai ce Allahu yake zai ce haulai ummati shi waɗannan al'umma ta ce saboda ga alaman mi alwallah ga alaman kaza ga alaman kaza a ina sai ya ce ya rasulullahi haula ibaddalu wa ghayyaru wa harrafu ba'daka waɗannan mutanen sun jirkita sun lalata sun juya addinin sun sa sarransu a ciki kuma daga kaga wasu tahiya a yau kana tabbatar da cewa tabbas wannan magana ita ce abin da za ta tabbata da mutane sun bige bauta wa mutane wani Allah duk wanda ya bauta ma wani Allah ya mutu akan wannan babu ho wani tantama akan cadan mutane ba Allah hudu wannan innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna amma a yau da sunan malamta wani abu ne ba yi abubuwa ga sunan waɗanda addini dama da su ne yake faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo gwagwarmayar da ya gabaki ɗaya akan wannan abin da yake faɗa amma sai ga mutum a yau ya sa rigar musulunci kuma yana kiran mutane zuwa ga bauta ma wani allah allah kare mu yake cewa kala ya kulu umar ibn khattab innaha ya rasulullahi la na'ima ya ma'aikin Allah lalle waɗannan tsuntsaye lalle ko kuma wannan ruwa ni'ima ce mai girma na'ima ya'ni fi tarafin wa rafahiyatin wa rakha'in kina a cikin nutsuwa da jin daɗi da walwala sai yake cewa akiluha an'amu minha ai man ya akuluha wanda zai ci wannan yake cewa zai ci shi a cikin nutsuwa da ni'ima da kaza me ake nihi cewa waɗannan tsuntsaye da suke wannan waje iya daga cikin abin da Allah ya ma tanadin ƴan aljanna iya daga cikin abincin da za su ci Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin su da haka mutune sanci bid'a bid'a wani abu ne mai hatsari a cikin addinin Adam wallahi kai ga kana bauta wa Allah amma ka ɗauki wani salo da wani tsari wanda ma anzalallahu bi zalika min sultan duk irin tambayar da za a maka sai dai ka ce a an jima ana yi ko kuma an saba ana yi ko kuma a da muka tashi ma dama haka ake yi wannan ko ba addini bane ba kuma ya ishe ka kayan kunya hujjarka da hujjar Abu Jahal ta zama to iri daya a matsayin ka na musulmi mi suke cewa don lokacin da aka ce musu ku zo ku bi abin da Allah sabgar sai su ce a ai mu wannan abin da muke wajen na aba ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun haka muka ga uwayenmu da kakanninmu suna yi ka bar magana uwayenka da kakanninka ka bi magana Allah da manzon shi Allah da manzo ka bi maganarsu ka bar magana uwayenka uwayenka su ba suna karkashin wannan magana kai ma kana karkashin wannan magana shi a komi akwai haddin da Allah ya sa kuma kowa akwai irin nashi haƙi kaga me yace wa qada rabbuka alla ta'budu ta illa iyyahu sai yace wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta ya zartar an kare cewa kakka bautawa kowa sai shi sai yace game da uwayenka kai biyayyar da a gare su kuma shi ma a cikin bin Allah saboda su ma bayan Allah ne ka bayan bawan Allah ne la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq annabi ibrahim kaga gwagwarmayar da ya da mahaifin shi an yi gwagwarmaya an kai matakin da mahaifin shi a raye mutane suka haɗa wuta suka sashi a ciki saboda addini ya raba su su suna bauta wa gumki shi kuma yana bauta wa Allah subhanahu wataala da aka bauta Allah daban yake malik ta qalabun ishaqa wa qad sami'tu fi hadha alhadith aw ghairihi annahu qala sallallahu alaihi wasallama yake cewa naji a cikin wannan hadisi ko kuma a wani hadisin da ba shi ba dai a riwaya ingantatta manzo sallallahu alaihi yana cewa man shariba minhu la yazma'u abadan duk mutumin da ya sha ruwan alkausar har abada da shi da ishruwa sun yi hannun riga har abada za a sha ruwa don a ji daɗi amma zancen ishirwa nake ji kamar ta kashe ni ka wuce wannan daga ran da ka sha wannan ruwan na alkausara ka wuce wannan Allah ta tar da mu kuma wannan ruwan daga ka sha shi to alaman cewa ne kai ka taka tudun na tsira ka tada- ta- ka taka wannan tudun kuma dan me zaka yi bid'a yau a wayi gari yau an zo kiyama farfajiyan da za a yi hisabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ka wani malaiku suna kora ka akwai abun bakin cikin da ya wuce wannan wallahi babu to maganin ka aika fara kakkai kakkai bid'a shine maganin shi in baka yi bid'a ba to da izinin Allah ka dauki matakin da wancan kayan takaicin ba za ka ganshi ba a ce ga manzon Allah yana kiranka ana kora ka sallallahu alaihi wasallam yana kiranka ana kora ka shi yasa bautan Allah ba son zuciya bane ba za mu zo anan mu ga wasu daga cikin waɗanda son zuciya ya kai su ya baro su saboda sun ɗauki mai a matsayin cewa addini kamar wani yadda su suke so ne za a yi kuma mafi yawan mai yin bida haka nan ne kawai shi yanda yake so haka yake so abota wa Allah abinda manzalla ya ambata sai ya ce bai yarda da shi ba saboda ya saba abin da suke yi ko ya saba abin da suka gada me kai shi son zuciya manzalla yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya sha wannan ruwa la yazma'u yake cewa baya ishruwa wannan mutumin abadan har abada magana ishruwa ta rige ta kare qultu mala yake cewa al-hafiz ibn kasir yace wa qala allah allah yake cewa wa laqad kuzzibat rusulun wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu haqiqa an qaryatar da manzanni kahin kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga anan an ce mushi abtar kawai a kalle ka ka duwa fa manzala sallallahu alaihi wasallam annabta ya zo bayan shekara 40 a duniya fa shekara 40 a duniya a lokacin da mutum shekara 40 shi ma uban kanshi ne ya kai wani mataki a rayuwa wanda yana da gogewa da wasu abubuwa amma kawai haka nan wani dan kamun iska ya zo kalle ka ya ce maka wai kai wai yankakken baya gare ka kuma tare da cewa kai annabi ne wahayi ka samu daga ubangijinka haka akwai abin takeici to shi ne Allah ana yake lallashin annabi Muhammad cewa waɗannan maganganun suke faɗi dama an saba ana yi ba ba gare ka faro ba kuma irin waɗannan abubuwa so da yawa suna suna rage matsala suka ce almusibatu idza ammat khaffat haka ma malaman usul suka ce duk lokacin da musiba ta yi girma to yauninta yana ragewa a cikin zuciyar mutum kan mutum biyar lahiya zai zo a ce mashi ai wannan rashin lahiyar naka wani ma irin shi kwanan baya ya warke ai wacce ma ka- shi da ya same ta kaza akai kaza akai kaza inda amma kaga da ta warke to duk da bai sha komai ba amma a cikin rashin sai jimi sai ji kamar ya fara samun sauki likita haka ne mu Eh, aikin likitoci ba almusibatu idza ammat khaffat duk lokacin da ta ta- ta yadu ya zama to tana da yawa to tana rage yauni a cikin zuciyar mutum shi ne Allah ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala qad haqiqa kuzibat rusulun min qablika an qaryata hum manzanni ba wa manzo ba kahin kai Allah ya ce fa sabaru ala ma kuzibu suka yi hakuri akan qaryata sun da akai kai banda ma qaryata wa uzu an cutar da su hatta atahum nasruna har sai da taimakon mu yazo musu annabi Musa alaihi salatu wassalam yahudawa da irin shakiyancin da suka yi akan shi kawai suka rika yawo a cikin gari suka rika ce ai annabi Musa alaihi salatu wasalam goyiwa gare shi su kuma me suke yi dabi'a su a lokacin sai a taru mutum goma takwas wane ne sai a tai tabki ko inda ake wanka tare ake yi ana ana hira aure ba dabbanci bane ba wani tsirara wani tsirara wani tsirara ana ana ana wannan ana magana eh yahudanci ne a yahudancin nasu kenan idan ya tashi wanka sai ya keɓance wa mutane annabin Allah ne duk wani abin da yake sifa ta kamalin ɗan adam tana tattare ga annabawa wai a dalilin wannan kawai sai suka yaɗa magana a cikin wannan ce ai kaza kaza kaza ubangiji subhanahu wata'ala ya wanke shi lokacin da ya tahi yana wanka sai dutsen da ya hudda kayan shi ya ɗora a sama Allah sai ce wa wannan dutsen yi tahiya dutse ya rika tahiya annabi musa yana bin shi yana cewa kaya na tsaya doki kaya na yana shagalce yana faman ya za a ɗauki kayan shi har ya wuce wajen wajen wasu tawaga na mutane wanda suke irin wannan maganar suka ga halin da yake ciki tukun dutsen ya tsaya ya ɗauki kayan shi ya sa kaga aka nuna musu cewa abinda suke faɗin nan ba haka nan bane wa ya wanke shi Allah ya wanke shi yahudawa ka kai ko ka duba qur'ani kawai babu wasu al'ummar aka bada labarin su irin yahudawa kuma labari mataki bayan mataki mataki bayan mataki tun kafin aihu annabi Musa alaihi salatu wasalam go ake suke suke ake fama bayan an aihi annabi Musa alaihi salatu wasalam yayi sai same su a cikin wannan yanayin da Fir'aun in lokacin yana kashe mi yana kashe iya maza yana ya rayar da mata mata su rayu maza kuma ta kashe su ka ji nurshi hankali to aka wayi gari matan ga sanar ko babu mazan ya zai an saba sunnan Allah ban kasa can da Allah ce basa min huma rijalan kasiran wani sa'a maza da yawa mata da yawa shi gaba ɗaya kashe maza Allah bai bashi dama bai dauki wani tsawon zamani yana yi kaga bayan aihuwa annabi annabi annabi annabi Musa da irin gugurmai da aka yi har zuwa lokacin da wani abu ya gama su da wani bakibde da irin abin da ya faru ya koma madayina ya yi shekara goma a nan ma ya sake koma wajen fir'aun tarihi ne kashi daban-daban bayan waɗanda suke saharatu fir'aun sun yi imani ma kaga da aka zo aka tsallaka wannan ruwan aka tahi nan ma'alla wani tarihi ne mai zaman kai aka ce ku je ku shiga al'ardul muqaddasata allati kataba Allahu lakum nan ma'alla wani tarihi ne mai zaman kai yahudawa babu wanda mutane suke da annabawa irin yahudawa babu kai haka shi suke annabi Allah zai akwai su kashe shi shine Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wala qad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu aka cutar da su hatta atahum nasruna har sai da taimakon mu yazo musu wala mubaddali kalimatillahi babu canji game da abin da sha kalmomin Allah sunnar Allah ce a ban kasa duk lokacin da aka zo aka kira mutane akan abin da yake gaskiya sai sun nuna tirjiya sai sun nuna basu yarda ba waɗanda suke masu kiran nan nasu dole sai sun yi hakuri haka abin yake ko da a wasu sunna ka karanta tarihin da da ake badawa lokacin da aka fara gwagwarmayar nan kaga Allah ya tabbatar da wasu mutane tsayayyu har abin ya kawo inda ya kawo a yau kullun yantasibul ana ila sunna eh duk wani mai rabo za ga yana intisabi zuwa gabi zuwa ga sunna ai bid'a an gama yayin ta mala wallahi kai wanda yake yin ma ya san ci abin da yake ba daidai bane rawa da da kidi da waka me a ciki babu abin da yake ciki banda wannan ka yi rawa ka yi waƙa mace ta yi rawa ta girgiza jikinta a cakudu maza da mata kuma wannan mazalla karantar da ko na abu a ina mazalla karantar da wannan wannan wannan kaskantar da wannan walakantuwa babu to haka irin wannan jarrabawa wa uzu hatta atahum nasruna Allah ce wala mubaddil li kalimatillah wala qad ja'aka haqiqa yazo maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min naba'il mursalin na daga cikin labarin manzanni cewa manzo kaza ga yanda ya faru shi Allah ke cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahu kai hakuri kamar da ulul azmi suka yi hakuri hanyar haka take dama tana cike da kalubale dole mutumin da ya zo ya ce zai yi magana akan abin da ke gaskiya zaman to matsala a cikin mutane ko a yau haka nan ne in kasuwa kake zaka kace zaka yi gaskiya to zaka zama to abin zargi a wajen mi a wajen yan kasuwa idan ma'aikacin gwamnati ne kace za a tsaya akan ka'ida zaka zama to abin zargi a gaban mutane a ce an saba haka ake yi yau nan da shekara kaza ma haka ake yi duka kaga wannan ba hujja bace ba dan an saba ana yayi daidai da abin da aka aka ka'idance ake akan shi bai daidai ba gaskiya wani abu ne wanda yake da wahalar ruku amma kuma duk mutumin da ya rike shi tabbas ya tsira tabbas ya tsira kuma zalama ce da hadama da rashin jin magana da kin ji irin na adam babu wani riba a cikin abin da ya shahi saba ma Allah ko kuma bin wani abin da yake ba gaskiya ba saboda duk yanda aka bi shi ƙurarren waje gare shi ramin ƙarya ƙurarre ne ba ta gaskiya shi ta ƙare sai da ce wani ƙarya shi yau ta ƙare kuma da makararra ce da makararra ce kawai rigima ce irin ta adam shi sa Allah bayan ya ambaci yadda aka halici adam sai ce qutilal insanu ma akfara yace yace Allah an ce ko kuma turkin adam wai me yasa shi bijirewa Allah subhanahu wataala me kake da shi me kake takama da shi wane ne kai kwana nawa zaka nan da dan lokaci kaɗan fa ka zama kashi ka zama kashi an kare duk wani abin da kake kana bari ya za ku saci kaza ku ci tuwo mai kyau saboda ku yi kyau ku yi bulbul ku yi wane ne duka ya kare abincin tsutsa ne ya kare kuna mata tanadi ne kawai duka wannan abun duka babu miyar ɗaya a cikinsu babu miyar Allah shirye mu da haka Allah nan yana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cewa yayi hakuri kamar yadda waɗanda suka gabata annabawan Allah an cutar da su an azabtar da su annabi nu kashi ake bashi sai su ma a ja shi a kai shi bayan gari a yadda shi kamar wani abin da ba so amma ka aka yi hakuri shi ne a lokacin da yayyayyai abin ya gagare ta qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara na kira su dare da rana kuma wannan mutanen da ke kira fa lam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani wa saghshaw thiyabahum wa asarru wa stakbaru istikbar kaji kaji kafirci ba in ana musu magana ma yasu dole kullun su shi yazo da makaranta satin da ya gabata da yazo wajen manzon Allah ai shi abdu gani sako amma yana kallon shi kai da wannan abin da yake faɗi abu ne mai muhimmanci fa sai ya ce kai kawai bare hudda su waɗancan in suka rai kundin da abu da hannuwansu sun toshe ko sai su ruha kansu da tuhahinsu musu sama kallon shi martana ba su su tausayi ko ba haka nan ba za su tsaya ba a wajen mabarantana har wani abu yanzu su hudda kunnen su ji kawai sai su kama hanyar su tsaye lailan wani hara dare da rana yake kiransu wa'azi kala kala ba irin wanda bai ba ya yi a saman titi ya yi a kasuwanni ya yi a je gidan kai kwankwasa maka hutu maka wa'azi labisa fihim alfu sanatin illa hamsin na amal amma Allah da ya ba da labarin karshe Allah ce wa ma aman ma'ahu illa qalil duk wahalan nan da ya sha ba wanda suka iman da shi in ba in kadan ba kuma kaga qur'ani ya bada labarin wannan duka an ambata manzo sallallahu alaihi wasallam labarin wannan saboda shi ma yayi hakuri kamar da wadannan suka yi hakuri in aka kareta ka an kareta wasu in an cutar da kai an cutar da wasu haka manzo an cutar da shi an an hasa mishi kai jini yana zuba haddidigan shi an jehe shi an mishi dukkan wani abin da yake na tozartarwa da walakantarwa amma wa ya aballahu Allah bai haka ba Allah bai so haka ba sai gashi dan lokaci kadan ya zo yana ba da umarni yana ce man dakhala baitahu fa huwa amin wanda ya shiga gidan shi ya amuntu wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya amuntu wanda ya zo ya rike astarul Ka'aba ya amuntu da wuka da nama a hannun shi sallallahu alaihi wasallam ina da gima da suka yi ta zama ta banza su kuma wancan da suka mutu a yakin Badar sun mutu a banza sun mutu a banza abin ya zo ya kare kuma gaskiya ta zo ta bayyana Allah kake faɗa da gaskiya baka iyawa baka iya kawai wahala zaka baka kuma dan lokacin ka dan kadan mutum nawa ya faɗa da gaskiya kan Allah ya amshe shi sai da gaskiya ta bayyana a cikin gidan shi yana ji yana gani ana tafka sunna amma ko babu yanda zai ba yanda zai haka nan ne kana tarewa ne wani ma ya fahimta kana tarewa ne wani ma ya fahimta kana tarewa ne wani ma ya fahimta kai baba sai ka baka hakuri eh gwanda kai ma ka zo ka lallaba ta yi da kai ka samu ka samu ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya malaika cewa wa qala ta'ala Allah yace inna kafainakal mustahzi'in Allah yace mu mun wadatar da kai mun kare mun baka kariya game da almustahzi'in masu izgili duk wanda zai izgile izgili Allah gama baka kariya in Allah ba kariya ai magana ya kare inna kafainaka almustahzi'in su wane ne allazina yaj'aluna ma Allah ilahan akhara Allah ce fa sawfa ya'lamun la ilaha illa Allah su wane ne waɗannan su ne waɗanda suke sanya wa Allah abokin tarayya a cikin bauta Allah ce kyale su fa sawfa ya'lamuna asanu za su sani musu da wani shi da ka zo muku a cikin da ka mutu an kare din rigimar da kai an kare sai yadda aka yi da kai hannunka sai an daga ko minka ya daga ka yi faƙa da ƙin iradanka baka san ba a ina kake baka san ba waye kai sai lokacin da aka za ka saka cikin kabarin a maka tambaya kuma za ka mutum kare faɗa da gaskiya wannan abin ya tabbata gaskiya ne to tsaya a kai wannan abin da yake gaskiya ko da za a daka ka gwanda a daka ka ka ta hila hila da imani kar wani ya hana ka bauta wa Allah dan me shi halice ka to wanda ya halice ka shi yasa ka wannan bauta kuma ya sabkar da ƙur'ani ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi sharhi ya yi bayani haka kawai shi kenan wani sai ya tashi ce maka a aka kai kaza kai kaza sai ka bi shi idan kai ka kama kanka adalci wallahi baka kama kanka adalci ba Allah ce inna kafainaka almustahzi'in to wannan almustahzi'in din nan masu izgilin nan an ambace su daga cikin su qala sufyan an ja'far an ja'far ibn iyas an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala almustahzi'una wannan masu izgilin su ne alwalid ibn almughira da al'aswad ibn abdi yaghus al-zuhuri sannan kuma da al'aswad ibn al-muttalib abu zam'a sannan kuma da al-haris ibn uqayl sannan kuma da al-as ibn wa'il as-sahmi waɗannan su ne al-mustahzi'una sun shiga uku Allah ya saukar da aya ce inna ka fa zaka al-mustahzi'ina kuma kai kana cikin mustahzi'ina an kare ai ai mutuwa kamar ta mutu bare da gaske saboda ba za ka ja da ubangiji ba fa'atahu jibrilu sai jibril ya zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa shakahum sai mazalla ya kai karansu ilaihi zuwa ga jibril yake ta rasulullah sallallahu alaihi wasallama mazalla yake cewa kaga wani da wani da wani da wani da wani wanda suna cikin masu izgili ga addini kuma ana samun irin mutane har yanzu ga mutum banda izgili ga addini ba abin da ya sa gaba shine aikin shi la kiyaye yake cewa fa'arahul walid fa'ashara jibril ila ila akhulihi sai mazalla ya nuna wa jibril alwalid ibn al-mughira mazalla ya nuna shi da ya nuna ma jibril fa'ashara jibrilu sai jibril ya nuni ila akhulihi zuwa ga abin da ya shahi akhul ɗin shi wa ƙala kufitahu ya ce an wadatar maka da shi kakka samu matsala baka da matsala akhul shine wannan babbar jijiyar da ake ake ake soka in za a tatsi jini a jikinka wannan babbar jijiyar ita ce akhul sai jibril ya yi nuni zuwa ga wannan jijiyar ta ta shi al-mughira al-walid ibn al-mughira kenan shi tashi mutuwar daga nan za ta zo ɗebo sun ma'arahu al-aswad ibn al-muttalib sai aka nuna wa jibril cewa al'aswar ibn al-mutallib fa'au'ama ila ainihi shi kuma sai aka yi nuni zuwa ga idane shi aka yi nuni zuwa ga kanshi shi al'aswar ibn al-mutallib wa ƙala jibril yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ku fitahu an wadatar maka a kanshi allah ya kare ka da shi sun ma'arahu al-haris ibn udail sai aka nuna mashi al-haris ibn udail fa'au'ama ila baɓanihi shi kuma aka yi nuni zuwa ga cikin shi shi kuma tashi mutuwar daga ciki za ta zo duwani iko Allah wa qala sai jibril yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kufitahu shi ma an wadatar maka da shi wa marra bihi al-as ibn wa'il al-as ibn wa'il shi ma yazo wucewa fa au ama ila akhmasihi aka yi nuni zuwa ga tahin kafafuwan shi kina aka yi nuni zuwa ga kafafuwan shi wa qala yake cewa kufitahu shi ma an wadatar maka da shi yani Allah ya kare ka daga waɗannan mutane gabaki ɗaya fa'ammal walid to za a fara maka sharhin waɗannan abubuwa da aka ambata maka a baya alwalid ibn al-mughira famarra bi rajulin min khuza'atin wa huwa yarishu yarishu nablan lahu alwalid ibn al-mughira ya zo wucewa wajen wani mutum daga cikin khuza'a shi kuma wannan mutumin daga na cikin khuza'a yarishu nablan lahu yana daidaita kibiyoyi ko kace mashinan shi yana daidaita su kawai a cikin daidaita na ana tabawa ana daidaita abu ana cewa wannan tayi wannan bata yi ba fa asabahu akhulahu sai wani abu sai ya samu shi alwalid ibn al-mughira a wannan jijiyar tashi wannan abun kawai sai yanka shi ko sai ya cake shi fa qata'aha sai ya cire wannan wannan jijiyar wannan jijiyar ta cire kaga lakkan jiki dole su yi dole su amsa shi kaga ta shi kenan kuma shine nunin aka yi na farko da aka nuna shi ma shi wannan jiji aka nuna daga nan mutuwa shi za ta zo mushi kuma daga nan ta zo mushi da izinin Allah ya ce wa ammal aswad ibn abdi yaghus fa kharaja fi ra'sihi quru'un shi kuma da aka nuni akan fuskar shi da kanshi shi kuma wasu kuraje suka fito akai suka fito mushi akai fa mata minha a dalilin wannan abun Allah ya gama da shi ina izgilin yake babu babu shine ko yanzu misali kar zaka samu mutum yana ta saban Allah daga an yi wani kwatsam sai ka jira wayo Allah an kare babu dama shi ba komai bane ba kawai rigima ce irin ta adam yana cikin saban Allah ba daga alƙa daga awwa sun juya sai ka ja kama sunan Allah subhanallah adam ba komai bane ba kaga duk yanda yake ji da kanshi yana izgili ga manzo Allah kuraje akai suka fito suka kashe shi yace wa ammal aswad ibn al-muttalib yake cewa fa amiya shi kuma sai makafta dama huska shaka nuna wa kana sababu zalika annahu nazala tahta samuratin yazo wucewa karkashin wata itaciya ko kuma karkashin wata itaciya faja'ala yaqulu ga itaciyar daidai shi sai yake cewa diyan shi ya bunayya ko kuma ya baniya ya kudiyana ala ala tadfa'una anni da Allah ku kare mini wani abin da yake yake yake tunkaro ni kenan yana nema su kare shi yake to ala tadfa'una anni qad qutiltu yace kashe ni za a yi ko kuma an kashe ni faj'alu yaquluna hayda suke cewa ma nara shay'an yau ba mu maka komi kana ce a kare kai mu kare ka daga ni ba abin da muke gani eh kaga kenan tsoho ya shiga halin shirifta a dalilin taba da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waja'ala yaqulu ya qarar ya qara cewa diyan shi ya bani ya kudiya na ala tamna'una anni ba za ku hana wannan abin da yake samu na ba ina ji wa ban na jin dadi qad halaktu na halaka yace ha huwa zatta'an ha huwa zatta'anu bi shauqi fi ayni yace gashi na ina ji ana soka ma idanuna ana soka musu kaya bi shauqi fi ayni faja'alu yaquluna ma nara shay'an suka ce mu fa abin da muke gani mu kare ka daga mi ba ma ga komi falam yazal kadhalika hatta amiyat aynahu yana cikin haka har sai da aka caccake idanun gabaki ɗaya magabci kuma iyan ba sa ga komi in takamar shi cewa iya da iya za su kare shi za su mushi kaza ga iyan a gaban su amma kuma abin ya same shi sun kasa mushi komi kaga shi ma wannan ya taibu wa amma al-haris ibnu udail فأخذه الماء الأسقر في بطنه وني وني وني مسر الروا ya rika huto mishi a ciki irin ruwan nan da yake hutowa a cikin mutum ya kumbura mutum ya kumbura cikin ya zama kyankyan falam ya zalka zalika hatta bai gushe ba yake cewa hatta kharaja khuru hatta kharaja khurubuhu min fihi yace ana cikin haka wannan cikin ya kumbura kuma ƙasa ya ki amsawa eh ƙasa ta kyamsawa ba iska ba bayan gari kuma kyankyan ciki ya kyankyan wala ɗada ba kuma bane wallah yau abubuwan da suka tsaya haka kawai shige an shiga dameji Allah yanzu an rika yawo da kai a kai shi waje kaza a ce akwai wani ƙwararren likita a waje kaza akwai wani ne yana cikin haka hatta kharaja khuru'uhu har sai da bayan gari shi ya rika komo mushi daga baki min fihi daga bakin shi famata minha wannan shi ne shi sababin mutuwar shi ina izgili ina leganci ina ina shigantaka ta kare aka ce kura koma kam wa amma al-as ibn wa'il al-as ibn wa'il fa bainama huwa kadhalika yawman yana cikin haka iz dakhala fi rijlihi shibriqa yana cikin tahiya wani lokaci sai wata kaya shibrika wata kaya sai ta shiga wani nau'in ice ne yana da yana da kaya kayar sai ta soke shi hatta tala'at minha famata ta shiga kahon shi da shi dama kahon shi aka nuna da suka shiga kahon ta kumbura ta kumbura ta kumbura ta karshe dai wannan abin shi ma ya zama to mushi dalilin mutuwa ya mutu kaga inna kafainaka almustahzi'in sun mutu a sadaka a arha wallahi mutum yana ta jaraba yana tsammanin shi kamar wani kayan gabas ne sai ya zo ya mutu a arha eh dan abun da bai kai kawo ba ka ga yanzu wani abun da suke ya tsammanin kaya ta kashe shi ko kuma abincin da ya ci yana yana ci yana limshe ido yana jin daɗi ashe tashi hankali ne mutuwa shi da yake ci bai sani ba na adam ba wanda ya sani malaka ta wa qala ghayruhu fi hadha al hadith farakiba ila ta'ifi ala himarin shi wannan al'asu ibn wa'il na ƙarshen nan ya hau jakki zai tahi ƙasar ta'if yake cewa farabada bihi wannan jakkin sai ya tutsu da shi eh shi ma jakkin ai ma'amur ne shi ma umurta shi akai ce kai watsa shi kawai sai daga ya watsa shi yake cewa yana watsa shi kuma ala shibriqa sai ya watsa shi akan wata itaciya mai kaya ya'ani shauka fadakalat fi akhmasi qadamihi shauka sai wata kaya ta shiga cikin diddikin kahon shi fa qatalatu a dalilin wannan ya mutu malai ce rawahu albayhaqi bi nahwi yake cewa bi nahwin min hadha siyaq sai malai albani zai dauki bayani sauran mutuna tamam malai albani yake cewa anan yace al-mustadrak kenan yanzu maganar malai albani ce yace an khabbab iya daga cikin wanda suka farkon musulunta khabbab khabbab yake cewa ja al-aqra'u ibnu ya ibnu habis yake cewa wat-tamimi ibnu habis at-tamimi wa uyayna ibnu hisn al-fazari waɗannan mutanen guda biyu al-aqra'u ibnu ha ibnu habis at-tamimi dai kenan sannan da uyayna ibnu hisn suka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من ضع من الضعفاء من المؤمنين suka same shi yana tare da annabi yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Suhaib da Bilal da Ammar da Khabbab yake cewa yana zaune a cikin wasu mutane masu rauni daga cikin masu imani su kuma waɗannan al-Aqra da shi da Uyayna falamma ra'auhum haulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka ga waɗannan mutanen a kewaye da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haƙaruhum sai suka rena su suka rena su ana ga waɗannan suwa ne ne waye su haibu waye bilal waye amman waye khabbab ana ga bakwa wani ba haƙaruhum fa'atau suka zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa khalau bihi sai suka nema su keɓantu tare da shi waƙalu suka ce inna nuridu an ta ja'ala lana majalisan abinda muke so shi ne a sa mana wani majalisi ta'arifu lana bihil arabu fadlana idan aka keɓance mu da wani majalisi na daban larabawa za su gane falalanmu cewa mu ba sauran gamagarin mutane ba ne ba fa inna wufudal arabi ta'tika ai akwai delegation daban-daban na tawaga daban-daban na larabawa daga wurare daban-daban suna zauwa wajenka wani tsegumi yake zauwa wani ya zo ya musulunta wani kaza wani kaza kaga kenan su yanzu ba hammun su ba imani ko karatu ya za a in wannan tawaga suka zo a ga an keɓance su suna hira da wanda aka zo wajen shi sai su ga su kawai ƙashi kenan ya bukatar su kenan yan ajin tabarkalla ne suka ce kuma mu abin da ya sa ba za mu zo mu haɗu da waɗannan ba fanastahi an tarana al'arabu muna jin kumya larabawa su zo su ganmu ma'a hazihil a'budi tare da waɗannan bayin ana magana imani wa ke magana wani wallah suka ce to mu haka fa'iza na'lu ji'inaka daga inda mun zo to fa aqimhum anka ka tada su daga gare ka su bar wajen su koma gehe fa idza nahnu faragna in mun gama abin da muke yi faq'ud ma'ahum in shi'ta in kana so ka zauna da su in baka so kuma su da bukatar sa daga tabiya manzo sallallahu alaihi a lokacin ana cikin har abin da ya shahida awa ga kalubale daban-daban kuma kokare shi ya za a yi mutane su musulunta qala na'am manzo ya ce musu eh sunatan sun musulunta waɗannan kuma ana ga cewa za a faroto su mazala sai ba su oki kuma suka ce a ai na'am kaɗai wata yi faktub lana alaika kitaban ka rubuta mana wani abin rubutu a yi yarjejeniya a yi magana a rubuce Allah kiyaye kaga so suke dai zamanto akan tsarin su ne kawai za ta yi to bayan sun ambaci haka qala fada'a bi sahifatin manzo Allah sallallahu alaihi kira aka zo da takardar rubutu wada'a ali liyaktuba aka kira ali akan cewa yazo ya rubuta wa nahnu qu'udun in ji khabbab yake ta mu ko muna zamne fi nahiyatin agehe fa nazala jibril sai jibril ya sabko wala taqrudi alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ci kai haka kar ai haka a bari waɗannan bayan Allah na gehen nan su ne na Allah to waɗannan sharaɗin da suka sa kaga dama ashe ba ma imanin bane a cikin wannan insu su ya za a in wata tawaga ta zo a gane cewa su su manya ne subhanallah shi kuma ake addini mai ake ɓoye shi ake ɓoye shi ake to bayan Allah sai ya iko da malaika Jibril malaika Jibril ya zo da wannan aya wala taqridil ladina yad'una rabbahum kar da ka kori waɗanda suke roƙon ubangijin su suke kiran Allah bil ghadati wal ashi da sahiya da yamma yuriduna wajhahu suna neman yardan Allah subhanahu wataala yuriduna wajha ay yuriduna Allah bi ta'atihim Allah suke nihi da yi wa Allah da'a wa yatlubuna sawaballahi suna neman lada a wajen Allah sannan kuma wa wasifatul wajhi thabitatun lillahi azza wa jalla kaga anan da yace yuriduna wajhahu siffa ta huska tabbatatta ce ga Allah subhanahu wataala ala ma yaliqu bi jalalihi subhanahu wataala yanda ya dace da girman Allah mai girma da buwaya kenan ya kamata insha Allah mu dakata sai mu tashi daidai wannan aya ta wala taqrujil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kaga wannan duka yana maka bayani akan yanda da'awar addini ta kasance da irin yanda aka sha gwagwarmaya kahin wannan dadin ya kawo halin da muke ciki a yanzu جزاهم الله عنا خير الجزاء اللهم اغفر لنا واغفر لمن سبقنا بالإيمان أكوي رانا الحميشي karatun littafin usul iman da aka fara ko za a fara wannan sati insha Allah tare da Malam Abdullahi sannan kuma haka ranar talata akwai littafin al'adabul mufrad wanda aka kammala shi kuma a shi ma an sa wani littafi sabo tsariƙus salihina ila rabbil alamin ko hanyar managartan iya zuwa ga ubangijin talikai sannan kuma bayan karatukan da ake na umratul fiqhi ranar litinin tare da tur yasir mamman bala da kuma laraba abin da ya sha rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam Allah da tarrabu ya amfanar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah